بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama haduwa a wannan masallaci na as-sahaba a wannan yammaci na al-khamis 26 ga watan Rajab hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda yau majalisi ne da muke karanta kitabu tauhid a cikinsa muna roƙo Allah maɗaukakin sarki da kyawawan sunayensa da sufofinsa masu kamala ya datar da mu ya raba mu da tuntuɓin halshe da makamantansu yau ina ga 28 ne ga watan rajab ko? da takwas ga watan rajab Allah ya samu dace قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يرد من سأل بالله زام تاشي بابي نهم سنده مالا الله يجيك أنشي دقافر يتشي باب لا يرد من سأل بالله babin da ke bayani game da cewa ba a mayar da wanda ya tambaya ko ya roƙa don Allah wannan shi ne taken babin da za mu karanta yanzu insha Allahu ta'ala babu la yuraddu man sa'ala billah haka ne ko? eh a haka nan ne wanga dimmin su ku dimmin su nan ne za mu tashi ɗari da shidda babu layu raddu man sa'ala billah an ga wurin ko? shafi na ɗari da shidda daidai an ga wurin ko? mala ya ce babu layu raddu man sa'ala billah wannan babin zai bayani game da cewa ba a mayar da bukatar wanda ya tambaya don Allah ba a mayar da bukatar wanda ya roƙa ko ya tambaya sai ya yi wasila ko ya yi tawassuli da sunan Allah irin mutum ya ce don Allah ba ni kasa don Allah yi mini kasa don girman Allah yi kasa ina gama ka da Allah ba ni kasa wannan babin shi ne zai tattauna akan wannan matsala an hana a maida wanda ya tambaya don Allah saboda girmama Allah maɗaukakin sarki ina fata mun gane i'zaman wa ijlalan lillahi ta'ala saboda girmama Allah maɗaukakin sarki bai dace ba a ce ga wani ya tambaye abu sannan ya ce dan Allah a hana masa wannan abu saboda girmama Allah tunda ya ambaci mai girma shine Allah a cikin mas'alarsa bai kamata ba ko bai dace a hana sa wannan abin da ya tambaya ba sai dai kafin nan yana da kyau musamman ya hukumcin roƙo farkon meye hukumcin roƙo shi wanda zai zo ce a masa ko a basa roƙo uwa asalin roƙo haramun ne asalin ka roƙi mutane su baka wani abu na dukiyarsu haramun ne sai fa in darura ta sa haka ko kuma bukata ina fata mun gani shi yasa roƙo ya kasu kashi biyu kaso na farko mutum ya tambayi ilimi a shi ma roƙo ne malame mas'ala ta kasa don Allah yana son a mana bayani game da mas'ala ta kasa to irin wannan roƙon in ya shafi abin da wajibi ne ko faralla ka san shi kai mai roƙon to roƙon wajibi ne farilla ne ko ka roƙi wani masani daga cikin masana ya bayyana maka wani abin da yake haramun ne kana son ka san hukuncin wannan abin don ka nisance sa to roƙon wani ilimin da zai sa ka nisance ma wani abin da ke haramun ne shi ma wajibi ne ina fata mun gani a amsa maka in an sani wajibi ne bale in ka haɗa abin da Allah abin ya ƙarfafa ina fata mun gani saboda Allah maɗaukakin sarki shi ce fas'alu ahlal zikiri in kuntum la ta'lamun ku tambayi ma'abuta sani da ilimi idan kun san ko buku sani ba babu laifi ko kuma in mas'alar wajibi ce ma wajibi ne ka tambaya abinda zai sa ka san abinda ke dole gare ka ko abinda zai sa ka san abinda ke haramun ne gare ka wajibi ne ka yi tambaya a wannan lokacin abinda ko sunna ne matsayin mustahabbi ne shi ma mustahabbi ne ka tambaye wannan abu kenan roƙo irin wannan roƙon yakan yi zamantowa wajibi ne in sanin wajibi ne haka in nisanta haramun ne kan zamantowa irin roƙon a gaya maka wannan matsala wajibi ne da neman roƙonta in kuma mustahabbi ne abin mustahabbi ne ina fata mun gani sai kaso na biyu mutum ya tambayi dukiya zoronka ya ce don Allah ba ni kasa daga cikin dukiyarka asali a cikin roƙon mutane game da abin da ke hannunsu haramun ne ina fata mun gane haramun ne sai fa in darura ta sa ka roƙe mata kenan kana cikin wani halin da darura ta sanya ka sai ka yi roƙo kana jin yunwa ba ka da abin da za ka ci abinci ka ganin darura ta sa ka tambaya sai a baka ka ci abinci kuma irin wannan roƙon kar ya wuce darurarka idan buƙatar ta biya sai ka kame ina fata an gani ko kuma haja ta kama ka ga yin haka ka zo wuri bulaguro don nema ko don sada zumunci ko ta'aziyya da makamantansu sai guzarinka ya ƙare ya yanke baka da wata hanya da za ka samu ka idasa balaguranka sai ka roƙa to kaga wannan bukata za ta sa ka roƙa don ka cika shi balaguranka kenan kuma bukata kai ya zamanto roƙonka ya wuce mi bukata ka ina fata an gani roƙo baya da kyau roƙo haramun ne sai in darura ta sa aimi airo shi yasa hadisi ya zo a cikin bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutum ba zai gushe ba yana roƙon mutane zai zo rattashin alqiyama a cikin fuska sababu nama zai tashi gobe alqiyama a fuskar sababu wata tsoka gaba ɗaya saboda mi roƙon mutane da yake haka hadisi ya zo a cikin sahihi muslim manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yake cewa man sa'ala amwala man sa'ala an-nasa amwalahum takathuran fa inna ma yas'alu jamran falyastaqil aw liyastakthir na bai ce duwanda ke roƙon mutane dukiyoyinsu ba don komai ba don ya tara to ka sani kadai yana roƙon makansa garwashin wuta ne ya rage gare shi ya rage roƙon ko kuma ya yawaita roƙon garwashin wuta da ke nuna mana ashe bara ba tare da bukata ba haramun ne wanda yau wasu mutane sun ɗauki bara a matsayin jari wanda za su tara dukiya ƙarƙashin haka shi yasa zaka gansu da usulubi kala-kala da salo daban-daban na neman dukiyoyin mutane ba don komi ba don su tara sai ka wasu daga cikin mabarata ya ce na gina gida da bara na sayi kaza da bara na je hajji da bara na je umara da bara da makamantan haka waye kallafa maka waye wajabta maka zuwa aikin hajji in baka da dama Allah ba ce wa liman istata'a ilaihi sabila ba ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ke da daman ya tafi akwai halin akwai abin da zai bar ma iyalinsa na guzuri hanya akwai aminci babu laifi wajibi ne a wannan lokacin ya ta aikin hajji amma kai da baka da ka shiga roƙon mutane dan ka je aikin hajji ko umara bai dace ina fatan mun gane yana irin wannan abin da almajirai suke yi a yau sun bazu ko ina da ko ina suna roƙon mutane dukiyoyinsu da nufin su tara aikin nan da suke haramun ne annabi ya ce garwashin wuta ne suke roƙo ko su roƙe kaɗan ko su roƙe diya Allah ke shi mai kare abin mamaki yau zaka ga mabarata da usulubi salo daban-daban wasu ma daga cikinsu za ka ga karuwanci suke yi ga 'yan mata matasa sun yi ado sun yi ado sun sa kwalli sun kitse kansu sun yi lalle suna biyar fadodi na matasa suna roƙonsu sadaka wanda kagun na fitina ce fitina ce daga neman sadakar nan shikenan sai ya kulla alakar da za a je a yi ta zinace zinace kuma a yau garin agaras kowa ya sani akwai mutanen da suka ɗauki bara a matsayin sana'a suna da wurare daban-daban da suke zuwa su kama galibi sun fi kama filin mutanen da ba a gina ba su je su kafa rumfuna a can ba irin fasadin da ba a yi a wannan wuraren a yi zina da uwa a yi zina da iya a yi zina da kanwa za ka samu wani fajiri daga cikin fajirai zai je wurin ya yi zana da uwar ya yi zana da ɗiyar ya yi zana da kanuwar gaba ɗayansu kuma ana ganinsu wanda ya kamata a ce hukuma ta tashi tsaye a kansu domin magance wannan abubuwan da suke yi shekarun baya da an ɗauko wannan salon na mai da su garuruwansu da hana su wannan aikin kuma daga baya dai aikin ya tsaya muna roƙo Allah madaukakin sarki ya taimaki hukuma su gano su su ɗauki doka mai kwari a kansu don su hana su yi wannan fasadi a doron ƙasa Allah tsare mai kiyaye a takaice da kenan kaga roƙo asalin shi menene haramun ne sai in bukata ta sa yi roƙo a wannan lokacin sai a roƙa amma in babu bukata haramun ne mutum ya yi roƙo ya ce mutane su bashi عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سأل بالله فأعطوه ومن استعاذ بالله فأعيذوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فدعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه رواه أبو داود والنسائي bisanadin sahih an karbo hadisi daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya rasu gaba da qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da amince Allah su tabbata gare shi yace man sa'ala billahi fa'atuhu man sa'ala billahi fa'atuhu duk wanda ya roƙa don Allah to ku ba sa duk wanda ya roƙa don Allah fa'a'atuhu ku ba shi abin da ya roƙa zahirin wannan hadithin yana nuna wajabcin ba wanda ya roƙa don Allah bukatarsa wajabcin ba su abin da ya tambaya haka zahirin hadisin yake nuna matuƙar bai roƙi abin da yake saban Allah ba ne ba ko kuma yanke zumunci ko kuma roƙon abin da yake cutarwa ne game da wanda aka roƙa in ba haka ba ne ba zahirin hadisin na nuna wajibi ne a ba wannan mutumin ina fata mun gani sai dai malamai sun yi bayani game da abin da ya shafi wanda ya roƙa a basa dan Allah suka ce za a iya kasa wanda ya roƙa a basa dan Allah za a iya kasa roƙon uku na farko wanda ya zo wurinka ya keɓance ka kai kaɗai da matsala ya haɗa ka da Allah ka masa to wannan wajibi ne a gare ka in kana da abun nan da ya nema ka basa ka basa dole ne yin hakan akwai girmama Allah maɗaukakin sarki saboda ya kama kafa da sunan mai girma bai kamata a barsa ba a taimaka masa da wannan abin da ya tambaya a sau na biyu da mutum zai zo cikin jama'a da yawa sai ce dan Allah a taimaka mini dan girman Allah ina buƙatar kasa to wannan lokacin kai da kaji daga cikin taron jama'a ba dole bane ba yana da kyau dai ka bashi dan bai kebanci ka bai kai kadai da matsala ina fatan mun gane na uku wanda aka san cewa kawai ƙarya ce yake me ya kai yawan su a yau to shi wannan in ka hana masa ma ba laifi ya halatta ka hana masa ko da ku ya ce a bashi dan Allah wanda su suka fi yawa a yau kaga mutum da mutuncin shi da girmansa da ƙarfinsa lafiyayyin gaɓu gaba ɗaya yana ji yana gani ya tashi cikin masallaci ce ya jama'a dan Allah a taimaka mini gidana bai abinci ba dan Allah a taimaka mini marayu gare ni dan Allah a yi kasa kuma daga ƙarshe ƙarya ce yake sai a tattara kuɗi a bashi a wannan sallah ta magarba da aka yi ana jimawa sai ya bulla wani masallacin ya lisha'i can ya tashi ya maimaita irin matsalar da ya maimaita a masallacin farko nan ma sai a tara a bashi kwanakin baya wani almajiri da wannan sifar ya bayyana dattijo ne babban mutum sai tashi masallaci ya zano matsaloli ya zano ya roƙa don allah a basa ga matsalarsa sai an tara masa kuɗi sun yi yawaita sai gude sai mp3 kenan ya samu kile da kart memory a cika mashi da music sai ya sa ya dinga danna miza yana rawa babban mutum ne latijan ka gansa dan ɗaya daga cikin wanda ya gansa ya ce ya gansa wani babban shago shahararre ya je sai mp3 ana ta ciniki mai shagon da ya gano sa da ya masa farashi sai ya kija da baya ya tsaye haka in ka sai ka sai kawai ba za ka sai ba shi kenan da ya fahimce sa in ya sai kawai sai ya ji a cika masa waƙoƙi ya dinga shan miza sai na rawa saboda iya shege irin wannan karku ba shi in akwai ma hukuma ko masu kula da al'amarin musulmi da musulunci kiro shi ya kamata ya aladabtar da shi a can ina fata mun gani to irin wannan zaka ga suna da yawa kwanakin baya ma na ga wani matashi karfaffa karfaffe nake sanca mai karfin gaske lafiyar salau yazo masallaci bayan kammala sallah ne mataimako yace ya ji ciwo ne kuma ga kirji babu riga bayan ya fito masallacin sai ya cire riga kawai espadra ce laka bisa fata kai tsaye babu wani fasuma babu wani komi ya ce ya shi ciwo a taimaka mishi jama'a baya da lafiya mutane suka yi tsaye suna shakku suna kallo wasu suna kamar cewa ko a tali a ganci a ko bar masa kayansa eh a bar masa kayansa wasu sun ba shi wasu kuma suka hana mishi kaga irin wannan duka yaudara ce shekarun da muke sudan wurin karatu wani bawan Allah ya shigo masallaci dattijan an kammala sallah ya ce mahaifiyarsa tana likita ga halin da take ciki ga halin da take ciki ga halin da take ciki ga matsaloli ga matsaloli duka ya zano ya ambato ya ce kuma baya da abin da zai iya mata magani da shi don haka yana roƙon mutane don Allah a tallafa masa je ya biya wannan matsalar ta mahaifiyarsa likita aka ta tara kuɗi aka ta tara kuɗi aka ta tara kuɗi da aka kammala tara kuɗi aka kawo aka basa sai aka samu ɗaya daga cikin mazaje da gaske yake ce ni ina son mu je likita tare da kai wurin mahaifiyar taka zan ɗauki yaunin maganinta shi kenan ya tsaye bakin kowa aka kammala ba shi kudi ya rike hannunsa ana na ana tattaunawa a da shi cikin mota a shi wurin mafiyar tasa kawai sai ware da gudu ya bita a guje kawai matafa sai suka bi shi da gudu aka yi ta gudu sai da suka kamo sa da aka kamo sa ƙarya ce yake aka karɓe wannan kudin da aka basa haka yaudara ce da dama mutane suna da yaudara haka nan garin ma an taɓa yin haka wani bawan Allah daga daji yake shi ordonas je ma gare shi kullum da ya zo masallaci sai daga sai je jama'a kun bukasu jama'a kun bukasu a gama mishi kuɗi babu lafiya shi ma aka raka shi tsoho hospital tare da shi aka shiga ana shiga sai kama bango dire sai zancen haki ya ɓace haga mai yaudara ne to irin waɗannan idan aka gano su a hana musu ko da sun ce dan Allah a musu ina fata mun gane ko mutanen da ke shaye-shaye wa ka yawan su a yau sai ga mutum ya zo wurin ka dan Allah malam taimaka mini da ni suna ta yaudara ta sai su zo shago mutum ya mairere ce maka da ordonance kin shi wani kuma ya ce wallahi kaza da kaza ga ni can nayi fal moto na ga ya can ashi mai ya kare sai wata rana irin hakan ya faru sai muna tara cikin wani dan uwa da yake ya san halin yan pin cikin nan da yan kwaya sai ce mana ai ga sufofinsu za su zo su ce maka ga motocin ya yi fan ba mai da Allah na litar kin mai nake so ko ya zo ya ce maka ga ya can ya yi kirgizin da Allah ya taimaka mishi mishi faci ko ya ce maka ga ordonance ya gwada maka ita sai ce idan irin waɗannan suka zo wurinka ka je ka ga abin da ya faru ko kuma ka sai musu maganin ka ba su shikenan ina zamnar nan sai wani ya zo salamu alaikum ya ce ustaz hoye garan farar gaskiya ban saba roƙonka ba amma yau sai na roƙe ka yake faruwa ya ce wallahi gani can na yi fan ga mutu can an zo a mini liki kuma babu yan kuɗin da za ni bada a mini liki sai na ce yaro bi shi ka ce ma mai likin ya liƙe masa ko nawa ne an bashi shi kenan sai ransa ya ɓaci na ce ku je can in mutan na kama nawa ya kama a dai gyara taya in aka gyara yaro ya zo sai a kai kuɗin sai da suka fita sun yi ɗan tako ɗaya biyu ku sai ce yaron ta heka haka ƙarya ce suke ka gani to irinsu idan kuka fahimce su kar a basu a hana musu ina fata mun gani saɓanin wanda zai zo ya keɓance ka ya nuna maka matsalar shi ya karanto maka sannan ya gama ka da Allah ka basa to wannan dole ka basa don girmama Allahn da ya roƙe ka dan shi ina fata mun gane sa'an nan na daga cikin mutanen da matsalar da idan aka roƙe ka wajibi ka yi ta idan aka roƙe ka wani haƙƙin da dama wajibi ne akan ka irin matarka ta ce wane ka ba mu abin da za mu gyara abinci mu ci kaga wajibi ne ka yi mai ka ba su idan ta ce don Allah ba mu abin ya yi ƙarfi sosai dole kai mi ka bada dama dole ne kuma sai ta ce dan Allah ba kaga zai dada karfin zamantowa dole a gare ka da wanda ke biyar ka bashi ko yana da wani haƙƙi a kanka zai ce wani dan girman Allah ka bani bashi na da nake biyar ka wajibi ne ka bashi kuma ya dada da gama ka da girman Allah dole ka bashi yin hakan sabke wajibi ne kuma da girmama Allah maɗaukakin sarki saboda ya roƙe karshe ƙin bashi saƙo ne kuma akwai raina girman Allah tattare da kai kasancewa ka ƙi bashi haƙƙinka kuma ya haɗa ka da Allah ina fata mun gani shi yasa duk mai haƙƙi a kanka in ya ce ka bashi don Allah wajibi ne ka bashi ina fata mun gani sannan daga cikin wanda yake wajibi ne a hana musu irin wanda muka ambata kamar wanda zai roƙe ka kuɗi ya je aikata haramun da su ya roƙe ka dan Allah ba shi kuɗi dan ya je abin da yake haramun ne wannan wajibi ne hana masa bai da haƙƙin a basa ko da ku ya ce a bashi dan Allah saboda me zai aikata sabon Allah Allah ya samu dace wa man ista'adha billahi fa'idhuhu duk wanda ya nemi tsari da Allah fa'idhuhu to a bashi wannan kariyar duk wanda ya nemi a tsare shi dan Allah a tsare shi dan Allah ina fata mun gani mutum ne zo ranka ya ce dan Allah wane dan girman Allah ka raba ni da irin abin da kake mini ba na san shi wajibi ne ka shafa mishi layya wajibi ne ka bar shi don girmama wanda ya gama ka da shi ba haka maryam ta ce ma mala'ika jibril da ya zo mata da sura ta namiji cikakke daidaitacce qalat a'udhu birrahmani minka in kunta taqiyya karshe sai ce mata inni rasul inni rasulu rabbik ni manzo ne na musamman daga ubangijinki akwai wata matar da aka aura ta auri manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ana kawo ta wurin annabi sai ta nemi tsarin Allah da annabi sai annabi ya ce to kin nemi tsari da mai girma don haka ki tashi ki koma wurin iyalinki duk wanda ya nemi a tsare shi don Allah wajibi ne a tsare shi matuƙar ba ya taka wani haddi ne na shari'a bai zo ya nemi mafaka wurinka ya ce da Allah ka tsare ni to annan lokacin ba da haƙƙin a tsare shi abinda ke wajibi a miƙa shi ga hukuma su zartar da haƙƙin Allah a kansa ina fata mun gane ana shari'a musulunci mutum ya yi sata ko ya yi kisa ko ya yi makamantan haka sai zo wurinka yana neman mafaka da maɓoya to ba za ka ba shi wannan mafakar ba ba za ka ba shi wannan taimakon ba ba za ka tsare shi ba ina fata mun gane a wannan lokacin ba shi tsaro da kariya ma haramun ne saboda taimaka mishi ne wurin me guje ma wanda abin da yake hukuncin Allah ne wa man da'akum fa'ajibuhu wanda kuma ya kira ku fa'ajibuhu ku karba masa kira bi ma'ana wanda ya kira ku domin ya karrama ku ya sharrafa ku ku karbi kiransa malamai sun sabani game da karbar kira shin wajibi ne ta yadda idan baka je ba kai sabo ko kuma mustahabbi ne ba wajibi bane ba mazhabin zahiriya suka ce wajibi ne idan mutum musulmi dan wanka ya kira ka ka karba masa kira dole ne mazhabin jumhur suka ce ba wajibi bane ba sai fa in walima ce walima shine min kira na aure da zai da annabi ya nuna cewa wanda aka kira sa walima in bai je ba ya saba ma Allah kuma ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka ce to in dai ba walima bace ba sauran ba wajibi bane ba in walima ce wajibi ne idan aka kire ka ka halarci walima ina fatan mun gani walima ko ta aure ce amma suna da makamantansu ba wajibi bane ba ina fatan mun gani auren ma idan aka kira ka zuwa ga halartar walima akwai sharaɗin da aka gindaya kahin ka karɓi walimar da aka kira ka zuwa gare ta sai ya kasance wurin babu sabon Allah ina fata mun gani ba a kira masu kaɗe-kaɗe da raye-raye ba da makamantansu na farko ke in ko ka je ya kasance ka iya hana wannan munkarin idan ka je kaga sai sai zaman tuka sabki wajibi biyu wajibi na halartarka wajibi na inkarin munkari ka je sannan kuma ka hana aikata sabon Allah amma in ka san ba za ka iya hanawa ba ba dole bane ka halarta bal ma ba za ka shi ina fata mun gane yawwa kana dan waka musulmi ya kira ka za ka shi wajibi ne to in wanda ba musulmi bane ba ho kana da makwabci kirista da makamantan sai ya kira ka walima aurensa ko ya kira sa ya kira ka kaci abincinsa alimai suka ce shi ba wajibi bane ba ba dole bane ba halal ne in ka ga dama kashi in ka ga dama karkashi amma musulmi dan uwanka in ya kira ka dole ne kashi wa man sana'a ilaykum ma'rufan fakafi'uhu duk wanda ya muku ma'rufan ya muku wani abu na girmamawa wata kyauta wani ihsani wata karramawa annabi ya ce fakafi'uhu ku masa mukafa'a ku mayar masa da irin abin da ya muku fa in lam tajidu ma tukafi'unahu idan ba ku samu abin da za ku mayar masa ba a madadin kyautatawa da ya muku fada'u lahu to ku roƙa masa Allah hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu har ku ga cikin addu'ar da kuke yi cewa a yanzu kam kun biya sa ina fata mun gani don mutanen da ya kyautata maka ya maka ihsani ya maka ma'arufi kar ka manta wannan ma'arufi in ka sami yalwa ka sami dama ka mayar masa da irin abin da ya maka kai ma sai fa in baka da ko kuma mutanen da ya maka wannan ma'arufin ba irin mutanen da ka iya mayar ma ma'arufin da suka maka bane ba irin president ko gwamnan jiha ko sarki suka maka kyauta kaga ba irin mutanen da ka iya mai da musu kyautar da suka maka bace ba sai dai ka yi abin da ba a rasa ina fata mun gani idan ka san baka iya mayarwa baka da kudirin ka mayar da irin abin da aka maka na kyautatawa to sai ka yi ta ma wannan addu'a ta alkhairi ka yi ta gayi cikin jama'a cewa kaiwa na Allah saka masa da alkhairi ya mun kaza ya mun kaza ya mun kaza ka yi ta faɗin alkhairin sa kana masa addu'a har ka ga cewa da irin wannan addu'ar da kake masa ka wadata ka biya bukatarsa bi ma'ana ka sa kan ya masa kai wannan hadisi abu dawud ya fitar da shi da imamun nasa'i da sanadi mai kyau fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko i'azatu man ista'aza billah bada tsaro ga wanda ya nemi tsari dan Allah الثانية مسألة biyu. إعطاء من سأل بالله أبيو وندي ركادا الله الثالثة مسألة أكو إجابة الدعوة كرم وندي كرب كرم وندي كريكا من جبيان شكو إن وليما تشي تأوري وما دام وان كان مسلمي كراكا واجبين كرب كرانسا sai fa akwai wasu abubuwan da suka hana ka karɓar kiransa in ya kasance akwai saban Allah a wurin da makamantarsu. Rabi'a mas'ala ta hudu almukafatu ala sani'a ramku akan abin da aka maka na alkhairi alkhamisa mas'ala ta biyar anna du'a mukafa'atun addu'a ma ku sani cewa ita ma a matsayin mukafa'a ce kamar ramko ce ko kuma sakanyawa liman lam yaqdir illa alaihi ga wanda baya da ikon ya sakanya sai da addu'a السادسة مسألة الشدة قوله حتى تروا أنكم قد, قد كافأتموه mun fahimci maganan malam karkashin faɗan manzo Allah sallallahu alaihi da yace hatta tarau ku yi ta masa addu'a da fatan alkhairi har ku ga cewa lalle kam kun sakan ya masa bi ma'ana hakku zata cewa yanzu kam kun sakan ya masa sai babi na 55 babu la yus'alu bi wajhi llahi illa aljanna babin da ke bayani cewa ba a roƙo da fuskar Allah illal janna sai fa gidan aljanna ina fata mun gani bai dace ba musulmi ya roƙi wani abu daga cikin daudar duniya ya ce a basa don fuskar Allah ina fata mun gani sai abin da yake aljanna to da aljanna daga cikin al'amura maɗaukaka wanda ba laifi ka roƙe su da fuskar Allah ina fata mun gani amma abin da yake na duniya ne bai dace ba a ce har ka ga masa da fuskar Allah saboda wannan abin kaskantacce ne kuma menene ina fata mun gani قال المصنف رحمه الله تعالى عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله إرادة من شاء الله استبت أجري شيئا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة باء روكا da fuskar Allah maɗaukakin sarki illal janna sifa aljanna rawahu abu dawud imamu abu dawud ya fitar da wannan hadisi an hana roƙon wani abin daudar duniya da fuskar Allah saboda wannan abin ta fahimi ko ya yake ma ina fata mun gani ana son in har za ka haɗa abu da girman Allah da fuskarsa to ka roƙi abin da yake maɗaukaki ne ina fata mun gani ka roƙi abin da yake maɗaukaki ne mai girma ne kamar aljanna da duk wani abin da zai iya sada ka da gidan aljanna kamar a nisanta ka daga azabar Allah kaga wannan ababe ne masu girma da ya dace ka roƙe su da fuskar Allah maɗaukakin sarki ina fatan mun gani fihi masail a cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula annahyu an an yus'al bi wajhi Allah illa ghayatul matalib mun ji hani na musamman game da roƙon wani abu da fuskar Allah sai fa abin da yake makurani daga cikin ababen da ake nema الثانية مسألة تبيو إثبات صفة الوجه tabbatar da fuska siffa ta fuska ga Allah madaukakin sarki saboda Allah ya tabbatar ma kansa haka annabi ma ya tabbatar ma Allah maɗaukakin sarki hakan kuma ijma'in malamai ma ya tafi akan haka sai sharhi na Abdurrahman ibn Nasir Sa'adi ya haɗe sharhin guda biyu ne da wanga babun na farko na makaranta da wanga na biyu malaci albabul awwal babi na farko khitabul lil mas'ul magana ce da aka fuskantar da ita lil mas'ul game da wanda ake roƙo wa annahu idza adla 'ala al insani أحد بحاجة وتوصل إليه بأعظم الوسائل وهو السؤال بالله أن يجيبه احتراما وتعظيما لحق الله yadda lamarin yake shi ne idan wani ya yi kamun ƙafa ɗaya daga cikin mutane ya yi kamun ƙafa da wata buƙatarsa sannan ya yi tawassuli da mafi girman abin da ake tawassuli da shi shine Allah maɗaukakin sarki abin da ke wajibi akan wanda aka roƙa to ya karɓa masa wannan roƙon da yayi ya biya masa bukata ta'ziman li haqqillah saboda girmama haƙƙin Allah maɗaukakin sarki wa da'a li haqqi akhihi da kuma bayar da haƙƙin ɗan uwansa da ya tambaye sa haythu adla bi hadha as-sabab al-a'zam ta yadda ɗan uwan nasa ya yi ƙoƙarin bin hanya ta roƙonsa da wannan sababin da yake shine mafi girman sababi shine Allah maɗaukakin sarki. Walbabu thani babi na biyu, khitabun lissa'il, magana ce da ake fuskantar da ita ga wanda shi zai yi roƙon. Wannan alaihi an ya tarima asma'ullahi wa sifati, abinda ke dole gare sa ya girmama sunayen Allah da sufofinsa. In za ya roƙo, ba sai ya ce ba a bashi don Allah. ya roƙa kai tsaye ya roƙi girmama sunayen Allah da sifofinsa ba su ya roƙa da sifofin Allah ba su ya roƙa da sunayen Allah ya girmama wannan wa Allah yas'ala shay'an min al-matalib ad-dunyawiyya bi wajhillah kuma kai roƙi wani abu kuma menene daga cikin ababen nema na duniya da fuskar Allah madaukakin sarki bal la yus'alu bi wajhihi illa ahamul matalib ba haka ba ma ba a roƙo da fuskar Allah sai mafi girman ababen nema wa a'zamul maqasid da mafi girman ababen nufi wa hiya janna ita ce gidan aljanna bima fiha min an-na'im al-muqim da abin da ke cikin ta na ni'ima tabbatacciyar ni'ima wa ridar rabb da kuma yarda Allah madaukakin sarki wan nazar ila wajhihil karim da kuma dubi zuwa ga fuskar Allah mai karamci wa talazzuz bi khitabihi da jin dadi da jin maganar Allah maɗaukakin sarki fahadhal matlabu asna huwa alladhi yus'alu bi wajhillah to irin waɗannan ababen nema masu girma masu daraja su ne ake roƙonsu da fuskar Allah maɗaukakin sarki wa annal matalibu duniyawiyya amma ababen da ake nema na rayuwar duniya wal umuru dani'a da wasu al'amurra na kaskanci wa in kana al-abdu la yas'aluha illa min rabbih duk da dai shi bawa ba zai roƙe su ba sai daga wurin Allah sa madaukakin sarki fa innahu la yas'aluha biwajhihi to ya sani bai halatta bai roƙe su da fuskar Allah kare ce a ba shi shi don fuskar Allah ina fata mun gani yau sai babi na gaba ko babu ma ja a filau babin da ya zo domin ya yi bayani game da abin da shafi lau kenan wa'idi azaba da aka tanada ta musamman game da wanda suke cewa lau in ba dan ba to sai malam ya kyale abin a rufe don saboda lau takan zo da ma'anoni daban-daban bai ce maka ba wanda ya ce a bashi lau masakamakonsa shine kaza sai ya kyale ka saboda ya bayyana maka laulaukin ba iri ɗaya bace ba ga irin wadda idan ka ce lau da ita ka cancanci azabar Allah lau shine da kaza inda na yi kaza da kaza bai faru ina fata mun gani kenan babu ma ja a filau babin da ya zo domin ya yi bayani game da abin da ya zo cikin lafazin lau shine da kaza ya faru da bin yi kaza ba ai da kaza bai kasance wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki yaquluna law kana lana min al-amr shay'un ma qutilna hahuna yaquluna zaka ji suna cewa laukana lana min al'amri shay'un da dai a ce muna da wani abu na al'amari in muka faɗa za a ji mu za a karɓi shawarar mu makutin na hahuna da ba a kashe mu a wannan wurin ba wannan aya tana magana ne akan abin da ya faru a yakin uhud abdullahi bin ubayy bin salul ya koma da kaso mai yawa daga cikin munafukai ba su halarci yakin Uhud ba bayan an fata yakin Uhud su sun koma ba su halarta ba da shi da sauran munafikai irinsa sai kasance an kashe wani adadi daga cikin sahabban manzan Allah a yakin Uhud an kashe kusan mutum saba'in bayan kashe mutum saba'in kin nan da labari ya je masu munafikan da su abdullahi bin ubayi bin salul shi ne yake cewa da dai a ce ana shurarenmu an bita mu ba a fitan ba da ba kashe su da ana karɓar shawararmu a shi abin da muka faɗa ko muna da wani al'amarin da za mu ce makutan na hauna da ba kashe mu a wannan wurin ba bi mana ba abin da ya sa aka kashe su kenan sai mi karɓar shawararsu da aka yi kaga lau a wurin nan abin zargi ce lau kana lana min al'amri shay'un ma qutilna hauna inda inda dai a ce da a ce za a karɓar shawarar mu ko ku mun faɗa za a ji ma qutilna hauna da ba a kashe mu a wannan wurin ba kaga wannan bai halatta ba fito na fito ne da mi shara Allah maɗaukakin sarki ina fatan mun gani haramun ne ya iya bayyana mazuwa ga kafirci Allah ke shi mai kare wa qawlihi da fadar Allah maɗaukakin sarki alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu waɗanda suka ce ma ƴan uwansu wa qa'adu da suka zauna basu je yaki ba tattare da su law ata'una da a ce sun mana biyayya suka kifata wurin yakin nan kamar yadda mu muka yi zaman mu ma kutulu da ba kashe su amma da basu dauki shawaran mu ba suka kitahiya yakin kamar yadda muka kitahiya suka ji kagan kashe su kaga wannan fito na fito ne da kaddara Allah fito na fito ne da kaddara Allah madaukakin sarki Allah ya kaddara hakan zai faru gare su ko sun so ko basu so ba hakan zai zartu gare su ina fatan mun gane don haka bai kamata ba ka ce inda an yi kaza da kaza bai faru Allah samu dace fi sahihi ana abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jazanna wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha lakana kadha wa kadha ولكن قل قدر الله وما شاء فعل fa inna law taftahu amal ash-shaytan hadisi yazo a cikin bukhari ko ingantaccen hadisi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an abi hurairah daga abi hurairah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala lalle manzo Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi yace ihris ala ma yanfa'uk kawai ka kwadaitu wurin yin abin da zai amfane ka na fata mun gani ka kwadaitu wurin yin abin da zai amfane ka wasta'in billah sannan ka nemi taimakon Allah wala ta'jazanna karka kasa karka sa ragwanci da kasawa yi kokari na ce wurin yin duk abin da zai amfane ka kana mai taimakon Allah cikin yin haka kana mai neman taimakon Allah so da yadda kake so ka yi abu ka nace wurin yin sa in Allah bai taimaka maka ba ba za ka iya yin shi to ka yi sannan kana mai taimakon Allah cikin haka shi yasa Allah ya ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta ma ya Allah madaukakin sarki sannan kai kadai muke neman taimakon ka dan Allah bai taimaka maka ba za ka iya bauta masa ina fata mun gane haka yi kai ma duk abin da zai amfane ka sannan ka nemi taimakon Allah kar ka kasa wa yana asaba ka shay'un idan akwai wani abin da ya same ka cikin irin ababen da kake kyama baka so baka shin dadi fala taqul law anni fa'altu kaza wa kaza law anni fa'altu kaza karkace ina ma inda ma nayi kaza lakana kaza da kaza zai kasance wa kaza da kaza kuma zai kasance walakin sai dai abin da ake so ka ce kul qaddara Allah wa ma sha fa'ala abinda Allah ya kaddara kuma abinda ya so shi ya aikata haka Allah ya kaddara kuma abinda Allah yake so shi ya aikata haka ya kamata ka fara ina fata mun gane kenan idan wani abin kyama ko makaruhi ya same ka bi ma'ana ka sayo su kaya na kasuwanci tsammanin ka ka samu riba sai ka kare sai ka faɗi to bai dace baka ce inda ban sayi ba da ban samu ga kaina cikin ga khasara ba a wannan kana nuna tahassur da yin nadama wanda abin da ya kamata ka karbi kaddara Allah game da abin da ya same ka amma ka ce wallahi da ban sayi ba kaga da ban yi asara ba da ba su fata ba wurin fataucin nan da ba sai accident ba sai da fana halinsu bai kamata ba ka ce haka nan abin da ya kamata ka ce qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala fa inna law annabi ce saboda fadan law inda taftahu amal ash-shaytan tana budi aikin shaydan fihi masail cikin wannan babin akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko tafsirul ayatain fi ali imran mun ji fasara ayoyi guda biyu da suka zo cikin suratu ali imran الثانية مسألة تبيو النحي الصريح an kauli lau hani karara game da faɗa lau shine inda ba ka kaza ba idza asabaka shay'un idan wani abu ya same ka wanda ba da dadi da makamantansu الثالثة مسألة أكو تعليل المسألة بأن ذلك تفتح ويفتح عمل الشيطان أن إلا أنت أبن دتشوى ينهكا ينابوء أيكي شيئا الرابعة مسألة تهدو الإرشاد إلى إلى الكلام الحسن an shiryar da kai zuwa ga magana mai kyau da ya kamata ka faɗa in wani abin kyama ya same ka qaddara Allahu wa ma sha'a fa'ala al-khamisa mas'ala ta biyar al-amru bil hirs ala ma yanfa'u ma al-isti'anati billah foro na musamman da kwadaita zuwa ga yin abin da zai amfane ka tare da neman taimakon Allah as-sadisa mas'ala ta shidda an-nahyu an diddu zalika hani akan sunkuyan hakan wa huwa al-ajzu shine kasa bai dace ba ce kullun kai kasashe ne shi yasa farkon hadisin da mala ya kawo sa da yafi almu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min almu'mini ad-da'if wa fi kulli alkhair mu'mini mai karfi shi shi yafi alkhairi kuma yafi soyuwa wurin Allah sama da wanda ba shi ba mu'mini mai rauni dadda su bin duka akwai alkhairi a cikin su amma na farkon shi yafi soyuwa a wurin Allah kenan kullum ka yi ƙoƙarin yin abin da zai amfane ka karka nuna ragwanci nema tashi tsaye ka buɗa kana mai neman taimakon Allah cikin neman da kake sai Allah ya sa ne maka kada zaman to kai kasashe ne mai kasala baka aiki baka neman aiki kuma kana son ka more ka ji daɗi haka ba zai samu ba hakan ba zai samu ba sai sharhi na abdurrahman ibn nasir as-sa'di rahimahullahu ta'ala malai ce i'lam a nura da kyau da wannan sharhin shi zai bayyana maka lau wanda ya kamata kai amfani da ita da lau wanda bai kamata kai amfani da ita malai ce i'lam ka sani kai mai shurare ko mai karatun wannan littafi an nasti'mal al-abd bi lafzati law lalle amfanin da bawa zai da lafazin law shine da kaza taka'u ala kismaini tana faruwa ne a kashi biyu mazmumin wa mahmudin akwai lau da kaza abin zargi akwai kuma da kaza abin godiya ba laifi bace ba ammal mazmum abin zargi daga cikin faɗan mutum da zai ce da kaza ya faru da kaza bai faru ba ka an yaƙa'a minhu au alaihi amrun la yuhibbu kama a ce wani abu ya faru a gare sa na wani al'amari ya faru a kansa ko ya faru daga gare sa daga cikin al'amuran da baya son su baya ƙaunarsu fa ya kulu sai ya ce lau anni fa'altu kaza la kana kaza da dai a ce na aikata kaza da kaza zai kasance fa hadha min amali shaitan ma da ce to wannan yana daga cikin aikin shaitan لأن فيه محظورين sau da a cikin faɗarka da kai da a ci kaza na aikata da kaza bai faru ba a cikin faɗar haka akwai ababe guda biyu wanda yake duka ba sa da kyau ba sa da kyau ahaduhuma ɗayan guda biyun annaha taftahu alaihi baban nadami was-sakhati wal-huzni faɗarsa da kaza ya faru da kaza bai faru mun nan ba za ta buɗe masa ƙofar nadama da yin fishi da hasala alladhi yanbaghi lahu ighlaquhu wanda wannan kofa abin da ke ya kamata a gare sa ya rufe wannan kofa walaysa fiha naf'un saboda wannan kofa babu wani amfani a cikin ta ina fata mun gane athani abu na biyu anna fi dhalika su'a adabin ala Allah wa ala qadarihi faɗarka haka akwai muna ladabi ga Allah maɗaukakin sarki da kuma abin da Allah ya ƙaddara bai dace ba kaso wasu abubuwa da kana tsammanin ka ci riba sai ka faɗi sai ka ce kai da ban sai ba da ban yi asara ba inda a ce kuɗi na na tanada na ƙibadawa da kaga ana nan lafiya lau amma ga shi nan na sai yi asara to wannan laukin za ta buɗe maka ƙofar shedan za ta sa ka riƙa nadama kana nuna fushi da fusata akan abin da Allah ya kaddara a gare ka wanda abin da ya kamata ka rufe wannan kofar sannan akwai karamcin ladabi ga Allah madaukakin sarki akan kuma abin da ya kaddara malaja fa innal umura kullaha wal hawaditha daqiqaha wa jalilaha bi qada'i Allah wa qadarihi saboda al'amarra gaba ɗayan su ababan da suke faruwa kananan su da masu girman su suna faruwa ne bi qada'i Allah wa qadarihi da zartarwa Allah da kaddararsa suke faruwa wa ma waqa'a min al-umuri fala budda min wuqu'ihi da abin da ya faru daga cikin al'amura to ba makawa sai ya faru to dan me zaka ce da kai kaza da kaza bai faru wala yumkin radduhu bayiwa a mayar da wannan abin da Allah ya kaddara zai faru sai ya riga ya faru fa ka'anna fi qawlihi law kana kaza aw law fa'altu kaza kana kaza نوع اعتراض ونوع ضعف إيمان بقضاء الله وقدره a cikin maganar mai wanda zai irin wannan magana kai ka ce cikin maganarsa da yake cewa da na yi kaza ko da na aikata kaza da kaza ya faru akwai nau'i na fito na fito da kuma raunin imani da abin da Allah ya zartar kuma ya kaddara bai kamata ba ce mutum na yin hakan مالك ولا ريب أن هذين الأمرين المحظورين لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد إلا بتركهما با مكوا باب شكو cewa waɗannan al'amuran guda biyu abin guje ma ba da za a yi imanin bawa da tauhidin bawa ya cika sai da barin waɗannan al'amura guda biyu gaba ɗaya wa ammal mahmud kun ji lawar da ba a so ko? da na sani irin wadda ba a so ko da na yi kaza ko da kaza bin yi ba irin wadda ba su shi ne wani abin kyama da ƙi ya same ka sai ka ce inda na aikata kaza da kaza bai faru irin wannan ba a bukatar ta ba a son ta sai ma da ce ammal mahmud amma da da nayi kaza da kaza ya faru irin abin godiya wanda babu laifi cikin fadarta yace fa an yaqula hal abdu tamanniyan lil khair bawa ya faɗi irin wannan kalmar don gurin alkhairi wannan babu laifi ka faɗe ta don gurin alkhairi irin mutum ya ce da na je masallaci inda ake darasi da karatu da na fa'idanta a wannan gurumi ne ne alkhairi ne babu laifi ka faɗa haka yawwa sai ma da cika kaulihi sallallahu alaihi wasallam kan faɗan manzan Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi da ya ce law istaqbaltu min amri mastadbartu ma suqtu alhadiya wala ahlaltu bil umra annabi ce law istaqbaltu min amri mastadbartu da za a fuskanto mana al'amurrana a dawo mana da su daga cikin al'amuran da suka wuce suka wuce na gabatar da su ma suqtu alhadiya da bin koro hadayata ba wala ahalaltu bil umra da nayi ihlali da umra bi ma'ana da nayi tamattu'i ina fata mun gane annabi yana gurin da a ce ma za a maido mishi rayuwar shi ta da ta wuce a matsayin yanzu to wannan umrar da yayi da yayi tamattu'i a lokacin yayi umra kuma kai tsaye aikin haji kaga shi babu laifi ka faɗi lau yayin da kake gurin yin alkhairi da za a maido mana rayuwa ta ta da baya da ban aikata waɗannan abubuwan da na aikata ba da na yi aikin alheri da na cike ta da abubuwa masu kyau kaga irin faɗa wannan lauwa ba laifi ba laifi ba ne da gurin mene ne kake alheri ina fata mun gane wa qawlihi da faɗarsa kuma da yace fir rajulil mutamanni lil khair faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mutanen da ke gurin alkhairi law anna li mithla mali fulanin la'amiltu fihi mithla amali fulani da dai a ce ina da dukiyar wani na mallaki dukiya irin dukiyar wani da na aikata dangane da wannan dukiyar kwatankwacin aikin wani kaga wannan lauma ya halatta ka faɗi ta saboda menene gurin alkhairi inda a ce da dai a ce ina da dukiya irin ta alhaji wani da ke taimakon marayu da ke gina masallatai da ke kula da makarantu da ke yin kaza yake yin kaza daga cikin ayyukan alheri da nima na yi aiki kwatankwacin nashi ko fiye da nashi wannan babu lifi kamar da haka ina fata mun gani da faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam yace walau sabara akhi Musa la qassallahu alaina min naba'ihima da dai annabi Musa yayi hakuri da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu daga cikin labarinsu shi ne wa kenan khidr annabi musa bai haƙuri ba ko ba haka sun yi sharaɗi shi da khidr cewa ya sanar da shi ilimi sai ce mishi to na sanar da kai ilimi amma akan sharaɗi kasa kakka yi kasa da abin da ka gana aikata karka tambaye ni me yasa ne ya ce ya yarda suna fata sun shiga jirgin ruwa sai fashe jirgin ruwa sai ya tambaye sa da mi zai fashe ta sai ce dama ba na ce maka wannan abu kaka tambaye ni sai ce a to shi kenan ba zan kare yau suna tahiya sai ga wani yaro karami sai khidir ya kashe shi sai ce a katanta nafsan zakiyatan bi ghairi nafs yanzu aka kashe tsabtatattar rai ba tare da kisan rai da ta yi ba sai ce dama ba na ce maka ne abu kaka tambaye ni sai ce to wanga shine na karshe in na ƙara tambaye ka bayan wanga shikenan yanzu kai abin da kake kamar da alqur'ani ya bada labari yace in dai na tambaye ka bayan wanga tambaye da nan maka to shikenan ka kore ni daga majalisan ka karka abokance ni shikenan sai suka shiga wani gari suka sauka matsayin baki suka nemi a karɓi bakuncinsu aka ki karɓarsu shi kenan sai ya ga wani bango zai faɗuwa sai hidar ya kama ya gina wannan bango ya mai da shi yadda yake sai nabi musa ya yi wani abin da kamar ba tambaya ba amma tambaya ce sai ce laushe ita lattakhatta alaihi ajar da ka ga dama da sai ka ce a biya ka kenan kamar ya ce me yasa ka ce a biya baka ce a biya sai ce to hadha firaqu baini wa bainik wannan shine rabuwa ta da kai shi na nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa da annabi Musa yayi hakuri da Allah ya ba mu labarin me zai faru tsakankanin shi da Khidir da tafiya za ta ta tafiya karshe a samu fa'ida mai yawa sai kasa hakuri sai kasance sirrin kaga law sabar annabi ce da yayi hakuri da mun samu kasa fata menene alkhairi tamannin menene yake ilimi to wannan law babu lafi fadi ina fata mun gane yawa كما أن لو إذا قالها متمنيا للخير فهو محمود ما لجي كما إذا كسل لو دادي كذا إذا متن يفعليتا yana mai fatan alkhairi da gurin alkhairi to faɗar shi da yayi na wannan laukin abu ne abin yabo babu lifi fa idza qalaha mutamanniyan lisharri fa huwa mazmum idan kuma ya faɗe ta dan neman sharri to ita abin zargi ce ina fatan gurin shar'i ita abin zargi ce malace fastimalu law takunu bihasabi alhali alhamil alaiha amfani da law da zaka yi da kaza to yana gulgwadan amfanin da aka yi da ita in ka amfani da ita cikin alkhairi alkhairi in ka amfani da ita cikin sharri sharri malace in hamala alaiha الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مضموما idan ya kasance an faɗe ta ne abin da yasa aka ga laukin nan da kazakin nan kunci ne da baƙin ciki da raunin imani game da abin da Allah ya zartar ya kaddara ko ko gurin sharri to sai ya kasance faɗatta abin zargi ne wa yana hamala alaiha ragabatu fil khair idan abin da yasa aka faɗi wannan lau dan kwaɗayin alkhairi ne wal irshadu da neman shari'a wa ta'alimu da neman ilimi kana mahmudan sai zaman to laukin nan abin yabo ce abin so ce ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة للأمرين shi yasa malam Allah ya kanshi da gafara ya sanya takin babin mai karba al'amura guda biyu ne ko lau maras kirki ko kuma lau mai kirki ina ganin ya kamata mu dakata saboda lokaci yayi abin da faɗa na daidai Allah ya sa mu tare lada kuskure da makamantan haka Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullah